الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد قوة الربيع الثاني شكرا تدبو دي لريهدو دا أربعين هجرية وندي داتي دا ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya za mu tashi a hajju abi bakrin bin nasi fi sanati tis'in a cikin wannan littafi na sahihin bukhari bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم حج أبي بكر للناس في تسع في سنة تسع قال حدثنا قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا قليل عن الزهري عن عبيد عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في حجة في حجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رهن يؤذن في الناس لا يضج بعد الآن مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
أم wannan ya kan hadisin suleiman ibn dawud don ya yi bayanin hajjin da sayyidina abubakar ya da mutane a shekara ta tara bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam marwacin hadisin abu huraira ne ya ce anna abubakar siddiq sai na abubakar as-siddiq ba a sahu fil hajjati lati ammarahu alaiha nabiyu sallallahu alaihi wasallam qabla hajjati wada shi abu huraira yake cewa abu wannan sai na abubakar ya aika shi a hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya zama shine amir amma kafin hajjatul wada'i ne kafin hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kalmar ammarahu tana nufin ja'alahu amiran daga ammara yu'ammiru ne wato ya sa shi ya zama shine amir shugaba daman ba a yin hajji sai da jagora na musulmi gaba daya amirul hajji ake cewa na kowace wato nahiya da za su zo da kuma na hajjin gabaki daya wannan yake nuna mana muhimmancin shugabanci a cikin al'umma ya ce a wata riwaya ya ce biminan amina fi rahatin yana cikin wasu mutane an ce arrahat a larabci waɗanda ba su kai mutum goma ba arrahat mazaje da ba su kai goma ba yuwaddinu na finnas su sanar da mutane cewa la ya hujju ba'ada al'an mushrikun bayan wannan shekaran kada wani mushriki kafiri ya zo ya hajji kuma an hana wala ya tsofu bil baiti uryanun kuma ba wanda zai zo ya yi dawafi a lakin Allah yana tsirara abu bi aka hana ba wani mushriki da zai zo ya hajji sannan kuma babu wani wanda zai zo ya yi dawafi yana tsirara wani mai tambaya zai ce to me hikimar faɗin haka na'am a wancan lokacin hajjin tare da mushirkan ake yi musulmi suna yi su ma suna yi suna mushirkai su ma da sunan sun zo aikin hajji sannan kuma saboda shaidanci sai mutum ya tsirara ya zo yana zagaye ɗakin Allah jigidar yadda tsohuwarsa ta haife shi wannan yake nuna maka wato daman shi tsiraici harkar kafirci ne tsiraici ba a yi tsirara da rasar kunya ne na farko yin tsiraici sannan in ka ga mutum yana yin tsiraici to yana da wani burbushin son kafirci da koyi da kafirai yasa yanzu za ku ganin a duniya babu masu tsiraici irinsu kuma suna goyon bayan tsiraici suna kuma kira akan a yi tsiraici ba abin mamaki ba ne ka ga mace daga ita sai gajeren wando tana tafiya ba komai a jikinta ba abin mamaki ba ne kwanan da ma nake gani wani guri ma da ake nuna ma wani hotel ne ban san a wace ƙasa ba ne amma duk wanda zai shiga tsirara yake shiga sakitar babu ba wani ko wani mayafi babu ba riga ba wando haka za ka je ka bi layi ka ɗauki abinci ko kuma a kawo maka kowa yana zaune tsirara kawai in za su fito kuma haka za su fito su shiga cikin motocinsu turawa to shi ma nan ɗin wai wani ci gaba ne Allah ya sawaƙe Allah ya sawaƙe shi sa yana da kyau abin da ya kamata mu ɗauka a wannan darasin shi ne kullum shi mutum musulmi ya zamanto yana suturce kanshi da duba mu fadan kamala ba har kan mu sai da aka ce mu sa hula hula in ka kalle ta me wannan amma wai kamala ne ka rufe nan din ma kamala ne warai da gaske yanzu da in ka ga mutum ya fito ba hula in ya sa ba yana sa hula sai ka ce lafiya yau ban ganka da hula ka ba kamala ce mutunci ne ku duba yanayin suturar da muke sawa ka saka riga mai tsawo ka saka wando ka saka menene duka rufe jikinka duba matanmu saka kaya su sa hijabi su rufe jikinsu wannan mutunci ne Allah ka ƙara mana mutunci sai hadisi abdullahi bin raja nam nam eh kwarai kwarai kwarai suna kuma wannan tsorancin ne don neman wata bukata su da duniya eh haka ne wannan kuma shi ne za ka yi boka ya suka zayyana wa masu neman duniya ne da ibada ta ko kuma da gaba da yau laifin wajen samun biyan bukata su hmm. daman eh, ko dai tsantsan kafircin ko kuma sihiri yanzu sanannen abu ne daman eh, boka ya ce da kai kai tsirara ka je wuri kaza don biyan bukatar ka na kaza wannan wani abu ne sananne kawai suna yi normal amma dai mai hankali mai mutunci ai ko rigar ka bai kamata a ce ka fito daga gidanka ba riga ka je wani wuri ba saboda neman wata bukata mai hankali bai kamata ya wannan ba har ku manta kuma abu mai muhimmanci shine su ma waɗannan kafaran mushirkan suna yin wannan ɗawafin ne da sunan ibada kaga dai koyaya ma'ana suna ga suna koyi ne da annabi ibrahim sanda shi ne dai asalin aikin hajji ɗin amma zai iya yiwa ka yi nufin wani abu da ibada kuma ba ka yi daidai ba su ko kaga ba yadda za a Allah ya karɓi aikin hajjin su tunda suna cikin shirka suna bautar gunki hadisin gaba hadisin abdullahi ibn raja ne mutumin basra ne al-gada'i ake ce shi al-basri sai isra'il ibn yunus shine malamin malamin bukhari sai abi ishaq abi ishaq din kakan isra'il ibn yunus ne shine amr bin abdullahi sabi'i daga bara ibn azib shi kuma yana gaya mana surar ƙarshe da ta sauka a cike ita ce bara'a surar ƙarshe da ta sauka a nan sura ana nufin aya ta biyun ita ce khatimatu suratun nisa yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala am da yace kamilatan dinnan in kun lura akhiru suratin nazalat kamilatan bara malamai sun ce akwai iskali a nan saboda ita suratu bara'a ta sauka ne shay'an fa shay'a kaɗan kaɗan ba duka ta sauka ba to a nan gudu sai dai a fassara a ce mafi rinjayenta kenan amma in ba haka ba akwai ayoyin da aka saukar da su kafin shekarar da manzan Allah ya bar duniya warai kuwa to so dole a yi tawilin wannan ba kamilacin ana nufin gabaki ɗayanta ba ne ba watakila yana nufin ko wuri bayan wuri da suka sauka ayoyin suka sauka kamar yadda za mu zo mu yi bayani nan gaba a cikin كتاب التفسير إن شاء الله نعم
وفد بن التميم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا صفوان عن أبي سخاء عن صفوان عن صفوان بن مهرج المازني عن عمران عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أتى نفر من بني التميم من بني التميم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقبلوا بشرى يا بني التميم قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فائنا فرأى ذلك في وجه في وجه في وجهه فرؤي ذلك فرؤي ذلك في وجهه فجاء نفر من من اليمن فقال فقال اقبلوا البشرى اذ لم اذ لم يقبلوها بنو التميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله
wannan hadisin abu nu'aym shine al-fadl ibn dukain malamin imam bukhari daga sufyan malamin su shine Sufyan ibn Sa'id al-Thawri daga Abi Sakhr shine Jami' ibn Shaddad al-Muharibi mutumin Kufa ne daga Safwan Safwan bisad ba Sufyan ba Safwan Safwan ibn Muhriz al-Mazini an Imran bin Hussein annahu ata nafarun wato wasu mutane sun zo in an ce nafar daga uku zuwa goma rahat waɗanda ba su kai goma ba nafar daga mutum uku zuwa goma nafar a larabci rahat daga ɗaya zuwa ko daga uku zuwa bai kai goma ba kamar tara ka gane bambancin abin din daga banu tamim sun zo gurin manzo Allah sallallahu sai annabi ya ce da su iqbalul bushra ya bani tamim albishir din ku ku karbi albishir ku yan aljanna ne ya ku banu tamim wannan bushra din albishir ne na shiga gidan aljanna Allahu akbar saboda manzo Allah ya karantar da su aqida usulul aqaid da suke magana akan rayuwa da mutuwa suka ce sun karba suka yi aiki da abin da ya karantar da su na aqida din kawai sai ya ce musu to su yan aljanna ne Allahu akbar su waɗannan nafar din da suka zo suka ce ya rasulullahi kad basharatana ai bishara kam kayi mana mun samu bishararka tun ba yau ba yanzu muna so ne ka dan bamu wani abu kuma abinda za mu za mu dan ci mu sha kuma Allahu akbar ka duba yana musu albishir cewa su yan aljanna suka ce eh albishir kan mun karba tun ba yau ba ka mana ai yanzu mun zo abin da ya kawo mu nan gurin mun zo neman ka taimaka mana ne sun zo neman dukiya eh dukiya suka zo nema a lokacin wannan abin da suka faɗa sai ya ɓata annabi rai faru'iya zalika fi wajhihi a wata riwayar mana sai aka ga haka din bacin rai a fuskarsa ina muku albishir da gidan aljanna kuna kaucewa kuna cewa ku dukiya kuke so a baku a wata riwayar fata zayyar wajhuhu asafan alaihi alaihim sai fuskar annabi ta canja saboda bacin rai da ya a kansu saboda sun fifita duniya akan lahira kawai sai ran shi ya baci alaihi salatu wassalam albishirinku gidan aljanna a a karbashiyarsa na aika mana bishara kan mu yanzu ne fa'atina ka dai ba mu kawai mu kuɗi muke so dukiya muke so eh amma addu'a ko amma a baka a baka kuɗi ya ce ba ne kuɗin Allah ya gama na afuwa sai ga wasu mutane na farminal yaman wasu mutane sun zo mutane yaman cikin al'ashariyin mutanen abu musa al'ashari sai manzo Allah ya ce da su iqbalul bushra ko din ku karbi albishir na gidan aljanna iz lam yaqbalha banu tamim saboda banu tamim ba su karba ba ku karba qalu qad qabilna zalika ya rasulullah sai suka ce ya manzo Allah mu kan mun karba mun gode mun gode albishir mun karba me yasa annabi ya haka dan ya nuna musu cewa lahirar ita ce take gaba da da duniya kuma shi abin da ya fi damuwa mutane su mai da hankali akan shine mai lahira to in mun tsaya ta nutsuwa tsayuwa ta nutsuwa a nan ya ku yan uwana na farko ba yana nufin su din ba yan aljannan ba ne tunda da ya riga ya musu amma me yasa ya wannan yana so ya nuna mana mu yi taka tsantsan da fifita duniya akan lahira mu yi taka tsantsan duk abin da mutum zai yi kada ya daya ya ɗora duniya a kan lahira ko menene ka ajiye shi inda na lahira ya zo shi ne gaba kuma yana nuna mana ɗabi'a ta ɗan adam haka take sai an yi da gaske nassi shi ke saita mutum ya ɗora shi akan hanya ta ƙwarai in ba haka ba mutum zai maka abin da sai kai tunanin ma baya tunanin ma akwai lahira a gaban shi shi sa Allah ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa bari dai kuna fifita rayuwar duniya kun fi santa kun fi son ku samu anan wani yanzu za a ce masa a bashi a duniya a hana a bashi duniya a hana shi a lahira ya ce eh ya yadda wallahi كلا بل تحبون الآجلة دف فسر آيات بل تؤثرون الحياة الدنيا لذلك بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كنا كنا فيفت العاجلة إتسي دنيا كنا برمي لاهرة أتشانكم سيتي والآخرة خير وأبقى لاهرة ننفع لاهرة ننفع إتسي تفهمك الهيري إتسي كومي وانزوا duniya ba ta tabbata duk abin da ka sani na duniya mai karewa ne kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un ba abin da baya karewa sai Allah nasa ne hukunci kuma gare shi za ku koma so in kana lura da irin yadda mutane yau suke mu'amala da duniya da masu nemanta ta halal din ma kafin ka zo waɗanda suke nemanta ta haram wallahi annas yusiruna ad-dunya ala al-akhirah sa fifita duniya akan lahira dan mutum zai iya saryatar da farillarsa akan ya samu duniyar yawwa mutum sai ya haƙura da abin da yake na wajibi a kansa na imani inda zai samu wannan duniyar yanzu dubu wanda zai zo ya saci kudin mutane ko dai ta hanyar kwace da fashi da makami ko kuma ta hanyar amana da aka bashi ya ɗauki dukiyar mutane ya yi amfani da ita hankalinsa a kwance don ya ci shi mai kyau duk ba abin da ake wa duniyar a ci abinci ne a saka wannan tsumman riga a gina gida mai kyau a hau mota abu na biyar shine ka ƙara kai aure nam hubbu shahawati minan nisa'i والبنات والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة شين أبو حرم والأنعام والحرب إيش ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب kuma ka lura ko talaka wanda bai da shi din yana da wani abuwa wanda bai tara kuɗin ba abinci dai yana ci kai ka ci shi ma ya ci sunan ku dai kun ci kuma duk abin da ya riga ya shiga ciki sunansa mai kashi Allah maganin mutane da wanda ya ci kaza mai kyau ko gasasshiya ko soyayya da kayan daɗi da wanda aka yanka masa ɗumamensa tuwon masara miyar kuka ya ci wancan ya ji ƙoshi wannan ma ya ji ƙoshi sunansu ne mai ƙoshi ba ana magana akan gina jiki ko rashin gina jiki ba bal ma yanzu a yanzu zamanin nan watakila tuwo miyar kukan masu ya fi maka albarka a jikinka akan naman kazan da za ka ci don ku ba mamaki naman kazan ya je kai ka bala'i kuma ko gwadawa za a yi a likitanci in Allah ya so yadda da tuwo miyar kuka lafiyayyen tuwo miyar kuka da naman kaza soyayye da da romon kaza in Allah ya so yadda a lafiya a jikin mutum ma wallahi ba mamaki wannan tuwo miyar kukan sai ya fi kawo maka lafiya sai ka fi zaman lafiya amma fa ba lalle ne mutum ya ganewa ba da wainar kwai ka duba daɗin wainar kwai da wahala ka samu abin da ya fi wainar kwai daɗi da ɗata ɗata ɗata ɗata da mai wulbaro yake turawa ka tambaya a likitance wanne ya fi amfani a jikin mutum bala'in wainar kwai tafi yau yawan wainar kwai bala'i ne a cikinta amma kuma muna so mun ji daɗi so da wanda ya je ya ciwo mai kyau ya ci mai daɗi da wanda ya ci mara kyau na talaka sunansu dai ƙoshi riga ne wancan ya saka ya rufe tsiraici ya saka rigar naira dubu hamsin wannan kuma ya saka ta ɗari bakwai da hamsin naira ɗari bakwai da hamsin sunansu mai riga kuma duk inda suka je za a ce dai kowa ya sa riga sai dai bayanin lissafin kuɗi kuma wannan wani abu ne daban abin hawa ya hau mota naira miliyan talatin wannan kuma ya je ya ba da naira talatin ya hau hajj daga nan zuwa ban shekara wancan ta talatin ya hau miliyan wannan kuma ta naira talatin ya hau sunan su me sun hau mota ya gina gida na naira miliyan kaza yana zaune a ciki shi kuma wancan ya je ya ba da dubu sittin a shekara sunansa gida duk in za mu rabu a masallaci ka tafi gidanka ni ma na tafi gidana eh eh da agogon sulai talatin da na naira talatin da na dubu talatin sunansa mai agogo wato ina so ku gane wannan calculation din wannan analysis din Allah wato ya yi wa kowa ya biya masa bukatarsa takalmi ne wannan ya sa na dubu talatin kai kuma ka sa na naira saba'in sunan ku me takalmi kuka saka wani ya hau jirgi ya tafi saudiya wani kuma ya hau mota ya tafi ko ya hau jaki sunansu dai duk sun isa wani ya hau jirgi first class an ninka masa kuɗi ana biyan naira dubu ɗari biyu shi an karɓi dubu ɗari uku da hamsin duk jirgi ɗaya ne fa amma shi wai wai first class wai yana gaba wai shi zai riga sauka ina ruwan sai mun taho sai mun karo su ya ma faka ko to dubul ne ma da wani abu amma sai ga mutum idan bai samu first class din ba ba zai hau jirgin ba duniya kuma ba duk ne sunansa jirgi jirgi sai dai kujerar ka ta fa faɗi eh akwai dan miƙe kafa da abin nan sauransu wannan ya biya ɗari uku kai ka biya ɗari shida da hamsin duk a jirgi ɗaya iyakaci kawai in za ku ci abinci ko an fara tashi a jalabule ne tsakani sai fit a jalabule sun gama da kai sun karɓa kuɗinka amma tare za ku tashi tare za ku sauka bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya ba fa cewa ne haramun ne hawan first class ba amma dai ina so in nuna maka duk dai abu ɗaya ne bukata ɗaya za ta biya to wanda ya gane rayuwar duniya sai huta yanzu mutane da suke ta kashe mutanen nan ta kashe mutane ka kama ɗan adam ka riƙe shi ka kai shi daji kai taimai azaba ka bugo waya ka ce a baka miliyan kaza kai kuma da kake kwangilar ka haɗa kai da 'yan ta'adda kana nuna mutanen unguwarku a zo a kama gidan wani a zo a kama alhaji wani akwai kuɗi a tattare shi a kama uwar wani me suke nema duniya su kama mutum su harbe su kashe mutum su karbi miliyoyin kuɗi kuma su ƙare kuɗin da zinace-zinace shi kuma wannan da wannan kuɗin da ake bashi shi kuma da shi zai rayu ya gina gida mai kyau ya hau mota mai kyau kuma ya zo yana rayuwa a cikin haka ake yanzu kwangila ne da ana kidnapping ana cewa daga daji suke shigowa suke kama mutane yanzu suna da suna da customers ɗinsu suna da agent ɗinsu suna zaune agent ɗin nan nasu sai su ba su dama su shigo gari su zauna a gidansu yini guda za su yi suna monitorin mutane da bindigoginsu da makamansu za su ajiye a gidan agent ɗin su saka kayan su je wurin mai shayi su sha shayi su zagaya unguwa suna lura da gidanka da shiga da fitanka cikin dare kawai sai su fito su sa makami su kama ka su tafi da kai dan uwanka ne makocinka ko dan unguwarku shine dan kwangilarsu shi ya ba da sunanka shi ya ba da lambar wayarka shi ya ba da kwatancen gidanka shi ya faɗi lokacin da kake zuwa ke dawa su zo su kama ka su tafi da kai ka ba da kuɗi ka sayar da gidanka mutane mutum yana zaune a gidansa a sa gidansa a kasuwa a sai da motar hawanka don saboda kubutar da ranka a sai da gonarka a sai da gidan manka a sai da kaza ka je ka ba wasu kuɗi ka da kanka ka ɗauki kuɗin ka je ka kai musu saboda a sako mutum guda ɗaya saboda biyan buƙatar duniya to ni su ɗin kuma su ne suka ban haushi ba ka san suka ban haushi wanda yake ejen ɗin a ga mutum malam kamar yana da kamala amma ba shi da kirki ba da mutunci ko shaidan ya fi shi saboda a ba shi kuɗi haka suke faɗa ƙarara gidan wane wane gidan alhaji wane a unguwa kaza ai mutumin mu ne tare muke aiki da shi amma an tashi an samu dama sai a buɗe baki a zagi wani sai a zagi wani saboda shi yana da mulki amma an manta da waɗannan mutanen da su ake tare da su su kuma su suke wannan duka don son duniya mutum ya zo ya ɗauko kayan ɗan sanda ya sai kayan ɗan sanda ba ɗan sanda bane shi ya saka ya cuce ka da shi ya je sayo kayan soja ya saka ya ɗauki kwat da nectar ya saka ya zanzaro ya saka don ya cuci ɗan uwan shi saboda a karɓi kuɗinka ko a karɓi ranka mutum ya ɗauki mace ya tafi da ita daji ya kwantar da ita ƙarti ashirin talatin su yi layi a kanta suna zina da ita bayan nan kuma a ce iyayenta su kawo naira miliyan hamsin ko miliyan kaza a ba da kuɗin su sake ta ta dawo wata a katsina da suka yi mata wannan tana dawa kwanan ta biyu ta mutu saboda treatment ɗin an je asibiti ba zai yiwu ba sun gama lalata ta duka akan me akan son kuɗi in ma'aikacin gwamnati ne burinsa yaya kudin mutane za su biyo ta hannunsa ya cinye kawai ana musu murna ne don su ci kudi ko 'yan siyasa nan da kuke ga suke buge-buge suna ihu suna sai an zaɓe mu wallahi wallahi galibinsu ina gaya maka don su samu dama ne su ci kudi kawai galiban saboda kawai rayuwa ta ta canja kaɗan ne waɗanda suke tunanin bari in shiga don in samar da gyara a cikin al'ummata amma galibin wallahi ba Allah bane a gabansu haka ne yaya zan samu canjin rayuwa ga mutum ya haura shekara kaza amma duniya ce a gabansa bal tu'thiruna hayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa shi yasa kullum ina fada ina maimaita wallahi wani lokacin yanda Allah ya ajiye mu muke rayuwar nan a haka wallahi tallahi ya fi mana alheri akan Allah ya jefa ka cikin wata fitinar zaka samu za a yi tabban ko maka su dukiyar amma bala'in shi ne wato ya za ka tsaya gaban Allah so gwanda ka rayu ka je ka yi buge-bugen ka samu na cefanen ka abinda za ka ci ka sha daidai gwargwado da daɗi ba daɗi ya fi maka kana yin addininka ba nauyin wani a kanka a kan su zo a zo a baka wannan damar ka tara wa kanka bala'in da ba za ka iya sauke shi ba hisabi da lissafi ɗaya bayan ɗaya so mu yi haƙuri da duniya mu gode wa Allah akan abin da ya ba mu mun gode masa mu ta neman Allah ya rufa mana asiri mu fi karfin abin da za mu ci mu fi karfin abin da za mu sha kan mu je mu nemo ne mana Allah ya rufa mana asiri amma mutum ya shiga cikin wani wata fitinar da zai samu dukiyar akwai tashi hankali kuma shi dan adam yana da iya abin da yake da bukata ka tuna waye ya fi kowa kuɗi a ƙasar nan ka tuna ina zai kwanta in ya shiga ɗakinsa duk abin da in mallaka gaba ɗaya gadansa iya inda zai kwanta akan gadansa bai faɗin wannan sallayar ba inda zai amfana da shi shi fi kowa kuɗi amma iya shimfiɗa su wallahi bai fi wannan sallayar ba haka ne komi girman gadan ka duba yadda Allah yake buga mutane misalai amma ba sa ganewa yanzu duk dukiyar da ka samu ka tuna wani irin abinci za ka iya ci iya abincin da zai ishe ka za ka ci kwanon nawa na shinkafa kaji kwaya nawa za ka ci ruwan lemo nawa za ka sha menene dama me abincin me abincin daɗin ka gaya mu wani abinci ne wani yake ci menene shi ya ka ci wannan abin ne shinkafan nan ne ko dai taliya ce dai a ce wancan ta ƙasa kaza wancan ta ƙasa amma sunanta mai shinkafa ita shiga ta nan kowa ita yake ci nama kaza shikenan ɗan kaɗan ne i abinci in mutum ya Allah ya bashi wannan ma wallahi abincin ma baya iya ce mai yawa sai ga ɗan abin da zai ci ɗan kaɗan ne ɗan ganye ɗan fruit ɗan lemo ɗan ayaba shi kenan ɗan fruit ya gama to kaga iya abin da zaka ci kenan shine rabanka idan riga ne duk tsiyarka dai ba za ka sa riga ɗari biyu a lokaci guda ba ɗaya dai za ka saka kuma dole ka saka dole ka cire ta baka da injin da zai sa maka riga ya cire maka wando misali kuma dole dai guda ɗaya a wannan ranar da ɗaya za a gani in mota ce dole ƙwaya ɗaya dai za ka hau sai dai a tabin ka da wasu ka biya kuɗin mansu kuma Allah ya ba mu ikon gane wannan rayuwar sai mu huta kar ku yi bakin ciki akan abin da Allah ya ajiye ku wallahi wallahi duk inda ubangiji ya aje ka wallahi kada ka yi bakin ciki ka yi fatan Allah ya rufa maka asiri ina maimaita muku wannan ka yi fatan Allah ya rufa maka asiri ka yi fatan Allah ya barka da imaninka kaga aka barka da imani da lafiya to an gama ma komai kuma ina ma albishir zaka rayu ko da daɗi ko ba daɗi zaka rayu sai ga an nuna mutum mala yana cikin gata yana cikin yalwa sai a ce Allah ji kan wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya mutu ka gan shi lafiyayye a ido ga hoton kamar zai ma magana amma yana lahira yana kwance sai abin da ya aikata shi zai je ita kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah to wannan shi yasa manzon Allah da waɗannan mutanen suka gaya masa wannan sirrin sa ya baci kuma ayi hakuri ɗabi'ar mu ce amma dole muna buƙatar wa'azi yanzu sahabbai labari suka ji manzo Allah an kawo mai dukiya daga Bahrain da daddare aka ji labari ai an kawo arziki dukiya ta shigo madina daga bahrain kuma sun san annabi shi abin mamaki shi baya ajiye dukiyar sam baya ajiye shi yasa ya kamata ka tambaya lokacin da ya mutu nawa aka samu da asuba ta zo sai ga masallaci ya canja ba irin da ba ka duba sabai ba ya cika nak ana idan da sallah sai tashi yana murmushi ya ce la'allakum kun samu labari an kawo kuɗi daga bahrain ko ce eh ce shi yasa na gan ku yanzu wallahi a lokacin ma ya ce musu faɗa ya ce wannan abun mai karewa ne ba wani abu bane ya kasama musu ya raba musu shi ya shiga gida bai da komai sallallahu alaihi wa sallam na'am ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ba a yi shi ba ba a yi ba wannan mutumin irin annabi ba a yi ba ka ahmada lam yunsha wala huwa lam yansha wala huwa yunsha in ji mai ishirin ya Allah ba mu ikon koyi da shi tarzauna abba ilaikum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabili ai duk qur'ani a cikin yake da wannan dai wallahi malam muna da rauni ne wallahi malam akan wani abun duniya in kaga abun da wani wani zai yi maka abun zai baka mamaki da shi ba ake batawa yanzu wani har ka mutu sai ka daina magana da shi akan wannan abun duniyar gigicewa kuma ka lura ko wani abu ake bayarwa inda na duniya yadda mutane suke malam kawai ita ce a gaba ya za mu same ta Allah ka rufa mana asiri mu je
babu qala ibn ishaq ghazwat uwayna ghazwat uwayna uyayna uyayna uyayna ghazwat uyayna ibn Ibn hisn ibn huzaifa ibn badri بن الأنبر من بني التميم bani bani tamim بن- من- bani tamim babu alif da lam من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه فأغار وأصاب وأصاب منهم ناسا ور-
wa saba minhum وسبي منهم نساء قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أمارة بن عن- عن أمارة بن القعقاع عن أبي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أز-
la azal uhibbu bani tamim نعم، ba'da أحمد بن تميم بعد صلاة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيهم هم يقول فيهم هم أشد أمتي على الدجال على الدجال نعم وكانت فيهم سفية عند عائشة فقال ائتكها ائتكها- itiqiha ائتكيها فإنها من ولد إسماعيل نعم وجاءت وجاءت صدقته وجاءت صدقة وجاءت صدقته فقال هذه صدقة قوم أو قومي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن أن أن ابن جريج أخبركم أن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن بن الزبير أخبرهم أنه قدم أن أنه قدم رفض من بني تميم قال قال النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر أمر أمر القعقاع أمر القعقاع بن معبد ابن ابن زرارة زرارة ابن زرارة فقال عمر أم أم- بل أمر
الأقرع ابن أقرع حابس بن حابس بن حابس قال أبو بكر ماذا ما ما أردت ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى قد طيب wannan babin yana magana akan ya ce ishaq yana cewa ishaq ibn iqala ibn ishaq kenan wannan sahibul magazi ya ce ghazwatu uyayna ibn hisn ibn huzafa ibn badr bani al-anbar min bani tamim ya ce ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ilaihim fa aghara lokacin da aka wannan manzo Allah yana bada labari wannan shi Muhammad bin Isa yana bada labari manzo Allah sallallahu alaihi yayi aiki an kai musu farmaki fa aghara yani alaihim uyaina wannan uyaina din shi ya kai musu farmaki mutane hamsin ne babu um, ansari babu muhajiri a cikinsu ya ce wa asaba minhum nasan wa saba minhum nisa an samu wasu mutane an kashe an kuma ribace ko an ribato wasu mutane maza da kuma mata kamar yadda ya ba da labari a sai kawo riwayar a, abi hurairata yake cewa abu hurairar ya ce ni ba na gushe ba zan gushe ba ina son banu tamim bayan abubuwa guda uku da na sani a kansu na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labari a kansu su banu tamim din nan hum ashaddu ummati ala dajjal su ne wato idan dujal ya fito su ne suka fi kowa tsanani a kansa a cikin al'ummata ma'ana waɗanda za su fi tsananta wa dujal wanda za su fi faɗa da dujal wanda za su fi yaƙar dujal banu tamim to kaga wannan yabo ne ya ce wa kanat fihim sabiya amma a cikinsu akwai sabiya in an ce sabiya ana nufin jariya masbiya wato baiwa da aka ribato ta ta zamanto baiwa ne a hannun na na aisha saboda matsayinsu wata rana na aisha ta yi bakance a kan yanta baiwa ɗin sai ta ce bari ta bayanta wannan baiwa ta bani tamim faƙala a taƙiha fa'innaha min waladi ismail annabi ya ce da ita ke yanta ta wannan baiwar ta bani tamim don ku tana cikin 'ya'yan wato ismail waja'at sadaqatuhum abu na uku yace um sadaqar banu tamim ta zo lokacin da annabi yace a kawo sai manzo Allah yace hadhihi sadaqatu qaumin aw qaumi wannan sadakar ta mutane ne ko kuma ta mutane na annabi yace mutane na ne kamar iya danganta kansa zuwa wato gare su saboda sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a dangantaka su banu tamim daga Ilyas ibn Mudar daga Ilyas ibn Mudar wannan yabo ne gaskiya ga banu tamim sai kawo hadisin Ibrahim ibn Musa daga Hisham ibn Yusuf daga ibn Jurayj ya ba su labari daga ibn Abi Mulaika Abdullahi bin Zubair yana ba su labari yace wasu mutane sun zo rakbun shine matafiya sun zo gudun daga bani tamim ne dai su ma dai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abubakar yake cewa annabi amir al-qaqa ibn ma'bad ya rasulullah sallallahu ka sanya wannan mutumin qaqa ibn ma'bad ibn zurara ya zama amir din su shawara ce abubakar yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi umar ya ce a'a bal amir al-aqra ibn habis ya annabi karka sa ka'aka ya zama shine shugaban su a'a ka sanya al-aqra ibn habis sai abubakar sai yake cewa umar bai ji dadin abin da umar yayi mai ba yaya yana cewa annabi yayi kaza shi kuma umar yana ba da shawara ta daban ma arata illa khilafi baka da wata manufa da wannan magana illa ka saba mun kawai yani laisa maksuduka illa mukhalafata qawli na faɗi wannan magana kai ma ka faɗa ne dan ka saba mu to wannan jayayya suka yi a gaban annabi shi yasa malam yace ma wato fa tamaraya tamaraya tajadala tamaraya takhasama daga jidal da kuma al-husuma jayayya a gaban annabi suka yi jayayya annabi yana kallon su abubakar ya ce wane ka bashi manzo Allah ka sa wani ya zama shugaba Umar ya ce ka sa wani ya zama shugaba to wannan ka duba malam jayayyan nan da suka hattar tafa'at aswatuhuma har sai da sautin su ya daukaka a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai sai Allah ya saukar da ayan nan cikin suratu al-hujurat ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah ya ku wanda kuwa imani ku daina wucewa gaban Allah gaban Allah da manzan Allah ko la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wala tajharu lahu bil qawl kamar yadda yazo a wata riwaya Allah ya musu fada wannan ayoyi kenan sun sauka ne ta dalilin abin da ya faru a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama na husuma da jayayya da daga sauti da aka yi annabi ya fi ƙarfin a gabansa a yi musu a yi jayayya shi yasa suka kiyaye wannan hamkallah suka kiyaye hatta bayan annabi ya bar duniya in ana karanta hadisin manzan Allah shiru ake umar ya kiyaye wannan dokar har bayan annabi ya bar duniya a masallacin annabi in ya ji wani yana daga sauti sai ya yi masa magana don wata rana yana zaune a masallacin sai ya ji wasu a can a masallaci a ƙarshe suna magana suna daga sauti ya ce ku zo nan umar ya kira su suka zo ya ɗauko itace zai zabga musu ya ce daga ina kuke suka ce wallahi mu fa yan ƙauye ne daga ƙauye muka zo ya ce wallahi da a ce yan gari ne da sai na muku duka yau annabi yana kwance a nan masallacin kuna kuna yin magana kuna daga sauti a kan shi annabi yana nan ashe kaza kaza kaza kaza ka duba yadda suke kiyaye girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama so wannan yana nuna mana matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a riwaya aka ce daga baya sayyidina Umar a wata riwaya aka ce Abubakar idan ya zo yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai har annabi ya ce ka yi magana da ƙarfi mana ba na ji saboda wannan la tarfa wa aswatakum fawqa sawti an-nabi ko la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli akwai wani sahabi shi kuma shi kuma da Allah ya yi shi mai babban murya ne inda yana magana katuwar murya ne katon murya ne da shi kasa akwai wanda baya iya magana a hankali kawai maganarsa da ƙarfi ne lokacin da Allah ya saukar da wannan latar fa wasu ta kun fauka sautin nabi din nan kawai sai ya daina zuwa wurin annabi ya daina zuwa masallaci gaba ɗaya na'am ha ba shi bane sai ya ce sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga baya ganin sa da yake shi yana kula da mutane aka ce ta yaya yake gane mutane ce ai aka ce ai in an idar da sallah farilla juyo wannan da annabi yake yi ai kallon kowa yake yi wanda aka sunanta in liman ya idar da sallah shi ku kuna kallon gabar shi kuma ya juyo kalle ku me hikimar dan ya rinka kallon wani da wani da wani da wani suwa suke zuwa sallah suwa ba sa zuwa sallah to sai ya ga mutumin nan ya daina ganin sa sai ce na wani aka ce ai baya zuwa shi aje a tambaya me ya same shi baka da lafiya ce lafiya ta kalau yace shi ya halaka ne ce ka halaka me ma a halaka ka me halakar da kai yace to shi Allah ya yi shi mai babban murya ce baya iya magana in yayi magana da ƙarfi yake magana kuma Allah ya hana daga sauci gaban annabi shi kuma ya zo yin magana dole sai sautin sai ya ɗaukaka shi ya haƙura ma kawai ya ce bari ya zauna a gida yana son Allah yana son annabi amma dai yana gida annabi ya ce a ce ya dawo ba da shi ake ba eh an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yin haka din zai sa aikin ku ya lalace ba ku sani ba baya san aikin sai lalace irin waɗannan kisoshin da Allah abin da nake son ku gane ku rinka gane irin ƙaunar da sahabbai suke wa annabi da kuma irin bin addini da riko da nasi kuma ku duba matsayin annabi a wajen Allah musu fa kawai akai a gabansa Allah ya saukar da aya ya faɗa a dina mai kuma waɗannan mutanen a duniya ba wanda ya fi son su ba wanda suka zai ce ya fi su son annabi wato ba za ka iya kimanta ba za ka iya kwatanta darajar manzon Allah a wajen Allah ba to mu yanzu da ba ma tare da shi sallallahu alaihi wasallam to me za mu yi masa ne kam eh ba duk kowa yana so a tashe shi annabi ba ya bi sunnarsa ya bi abin da ya bari wannan hadisan da ake ta karanta ya ce ai kaza kar ai kaza ba yanda za ka yi gane me annabi yake so me baya so in baka karanta hadisinsa hadisi magana annabi ya zama kana da alaka da shi kana karantawa kullum sai ka samu karuwa yanzu yau shekarar mu nawa malam muna karanta littafin nan shekara goma sha hudu wannan sayil bukharin muna zama a nan shekara sha hudu yanzu mun shiga ta shekara sha biyar har yanzu ba mu gama ba 2014 disamba amma na'am ba 14 ba 4 eh ba zai zama eh 4 zai zama eh ni ma shekara ce ai na dawo daga jami'a subhanallah amma kullum muka zauna sai mun samu wata kalma ko da kwaya ɗaya ce kaji ko kullum malam in ba in ba wahayi ba in ba maganar annabi ba malam ai wata ran ka ce kai ka gaji kai yau maimaita maka za a yi kullum sai ka samu sabo eh warai ku da gaske eh wallahi warai ku ala saka da alkhairi ka ga nan wani abu to ai shine malam maganan annabin albarkar wato ka lura fa ka lura fa jan kunninsa aka yi amma Allah da ya zo kiran sai ce ya ayyuhal lazina amanu kenan masu imani ne abubakar da umar kaga raddi ne kuma a take ga waɗanda suke cewa mai kafirai ne yan shi'a wato sai kai ta fitar da darussa masu tarin yawa a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnansa to wannan shine rayuwa kakkai daka rabu da sunna kakka yadda ka rabu da karatu wallahi ko ranka ne ɓaci in ka je ka buɗe fi ka karanta ka karanta ka karanta sai ka samu sauƙi ba kai kaɗai ba ne kar ka ɗauka kai kaɗai ne wallahi imani ne malam yadda ne yanzu wani ya shiga damuwa jarida yake karanta newspaper wallahi tallahi malam amma kai ku qur'ani za ka karanta da sunna to wannan kadai ya ishe ka malam gata wallahi tallahi malam wallahi babu rayuwa kuma mai daɗi irin wannan na gaya maka kul kawai gari baka da mu'amala da maganganun annabi kuma wannan fa shine san annabi na gaskiya wala duk wanda ka daɗe lokaci mai yawa baka ambatansa baka tuno maganganunsa manta shi kake yi to akwai albarka a cikin sunna annabi Allah ya matar da mu akan biyayya gare shi insha Allah next gobe sai mu tashi babu waft Abdul Qais babu waft Abdul Qais abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuba shi Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh